ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو أشرن دبيو قوتن شوال سورة كان تقسكو بقي وتن شوال يقاري النبي أزمين وتن شوال با ستة شوال ويسامو يجيه shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da 20 daidai ga watan hudu shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 163 a cikin karatunmu na wannan littafi na muktasar zadul ma'ad a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a wannan unguwa ta kofar nasarawa a cikin birnin kano nigeria idan yan wa za su iya tunawa muna shafi na 240 zuwa 241 za mu tashi 242 faslun fi ghazwati tabuk a cikin littafi irin wannan fasalin da yake magana akan yakin tabuka mun fara bayani har inda muka je can ƙarshe a ƙarshen shafi na 2141 wani mutum ya tashi ya sallah da daddare wa kama rajulun fasalla minan laili wa baka kun karanta wannan wannan rajul din shine ulba ibn zaid ulba ibn zaid ya tashi ya yi sallah da daddare ya yi ta kuka ya yi addu'a ya ce ya Allah kai ne kai umarni da jihadi kuma walamta ji alfiye da rasulika ma ya hamilu ni alai baka sanya a hannun annabinka ba abin da zai ɗauke ni ya ɗora ni a kai na je yaƙi ma'ana baka ba annabinka wadataccen abin hawa ba da za a tafi yaƙin ka ce kuma a je yaƙi kamar yadda na gaya muku daman an je yaƙin tabuka a cikin talauci da rashi dabbobin da za a hau a tafi yakin ma babu shi wannan yana cikin wanda suke so su je yakin amma babu olba ibn zaid ya ce to ina so na yi sadaka akan dukkan wani musulmi da ya min wani abu na zalunci ala kulli muslimin bi kulli mazlamatin asabani fiha min malin aw jasadin aw ird duk musulmin da ya cutar da ni ko ta hanyar dukiya ko gangan jiki ko mutunci na na yi sadaka na yafe masa duk abin da ya mini na yafe za a je yaƙi ban da abin hawa ba ni da kuɗi da zan sai abin hawa to amma dai zan ba da gudunmowa ni kuma yau na yi yafiya akan abin da aka yi min ba daidai ba yawa gari shi ɗaya tashi ya sallarsa cikin dare amma annabi ya ce ainal mutasaddiqu hadhihi laila wane ne yayi sadaka a wannan dare suka yi shiru shi ma din yayi shiru saboda bai gane magana ba a matakin farko annabi ya sake cewa ainal mutasaddiqu wane ne yayi sadaka ba wanda ya tashi falam ya kum sai kawai da ya gane da shi ake nufi sai wani ya tashi ya ba shi labari ya ce ya rasulai gani sai manzo Allah ce abshir wallazi nafsu muhammadin biyadi albishirinka na rantse maka da wanda ran muhammadu yake hannunsa laqad kutibat fi zakati almutaqabbala wannan sadaka taka ta dare da ka bayar jiya Allah ya sa mala'iku sun rubuta ta a cikin sadaka wanda Allah ya riga ya karba ba wai yin sadaka ba daman Allah ya ce muke ka idan ka yi din Allah ya karba ya Allah idan mun yi aikin alheri ka karba ka yafe mana kurakuranmu to wannan in ya nuna wani abu yana nuna mana imanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da irin kwaɗayinsu ga alkhairi ashe mutum yana iya yin sadaka ba da kuɗi ba kuma yana iya yin sadaka ba tare da ya cire wani abu a aljihunsa ba shine ya yafiya wa ‘yan uwansa ko wani wanda ya taɓa maka wani laifi ka ƙullace shi kake jin zafi akan abin da ya maka to wata rana in kana so ka nuna wa Allah bajintarka sai ka ce ka yafe masa akan abin da ya aikata maka wanda yake ba na daidai ba bayan wannan yana nuna mana annabi ya yi haƙuri ya rayu cikin talauci cikin bukata kuma cikin rashi ta yanda yaƙi ma za a je Allah ne ya ce a je yaƙin amma abin mamaki babu dabbobin da za a hau a je yaƙin haka suka yi ta haƙuri sayyidina usman ne a wannan rana ya ba da raƙumi-raƙumi guda ɗari uku ya ce gashi nan a hau a tafi sai kissa ta gaba waje almu'addiruna min al'arabi li yu'zana lahum falam yu'azzirhum sai ga wasu mutanen ƙauye sun zo dan a ba su izini su ki zuwa yaƙi manzo Allah bai ba su hanzari ba kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani almu'azzirun ɗin su ne waɗanda suka zo su ba da hanzari amma annabi ya ƙi ya karɓi hanzarinsu ya ce wallahi sai an je don shi zuwa yaƙi dole ne wajibi ne sai dai wanda Allah ya karɓi hanzarinsa in mutum bai je ba a raba a rubuta cikin munafukai waɗannan mutane a a tarihi malamai suka ce mutum goma sha biyu ne mutum goma sha biyu ne wa kana ibn ubay قد أسكر على سنية الوداء في خلفائه من اليهود والمنافقين عبد الله بن أبي بن سلول شغبان منافقي madaukin tutar munafurci a cikin wutar jahannama abdullahi dan ubayu dan salul ashe a lokacin wato ya samu wato wani group ko wani team ko ta bataliya shine askar ya hada wata bataliya a saniyatul wada'i cikin kawayensa wanda aka yi kawance da su cikin yahudu da munafukai labari ya zo cewa wannan runduna da ya tara ya tara ta ne ta kishiyanci annabi sallallahu alaihi wa sallama ga rundunar sahabbai ta yaƙi ta jihadi ga rundunar kuma munafiki da shi da mabiyansa faƙal fayuƙalu laisa askaruhu bi aqallil askaraini kuma ba ƙaramin mu'askar bane ma'ana ya tara mutane da yawa wastakhlafa ala almadinati muhammad bin maslama a lokacin da aka je yakin tabuka annabi ya bar wani mutum mai suna Muhammad ibn Maslama shine sahabin da aka bari tunda a sunnar annabi a ɗabi'arsa idan zai tafi yaƙi yakan bar garin a hannun wani ya ce ka zo ka riƙe mini saboda baƙi da mata da wata larura da ka iya faruwa ka saurare su kuma wannan shine tsari na shugabanci da jagoranci duk jagora duk shugaba idan zai tafi wani wuri zai yi wata tafiya to ya wakilta wani wanda zai zo ya tsaya a matsayinsa a kujerarsa ya ci gaba da saka hannu a takardu da kuma karban uzurorin mutane wannan shine tsarin shugabanci na musulunci a wata riwaya aka ce sibab ibn urfuta shine aka aka sa sibab ibn urfuta amma dai ra'ayin farko na wannan da malam ya kawo Muhammad bin Maslama din shine yafi inganci shine yafi inganci falamma sara takallafa ibn Ubay wa man kana ma'ahu yayin da annabi ya tafi yakin Tabuka yanzu kaga mun san fa'ida Ubay Abdullahi dan Ubay ibn Salul to sai ya kiye bi annabi sai ya makale to shi da mun munafiki jama'a duk lokacin da za a yi aiki na musulunci to baya yadda a tafi tare da shi musamman in jihadi saboda gani suke yi yaya mutum zai je ya kashe kansa kawai gani yake tafiya jihadi kashe kai ne a banza wannan shugaban munafukan fa da shi ake salloli wannan shugaban munafukan fa da shi ake ake dukkan abubuwa na addini amma a fili a zahiri to shi munafiki yawanci zaka ga abubuwa na zahiri na fili da shi ake saboda me saboda ya ɗauki hankalin waɗanda ba su sani ba sai su ɗauka aiwa ne tare da shi ake a jiya haka munafukan suke kuma a yau ma haka suke in ka ga abubuwa sun ƙici sun ƙici sun ƙicin yawa ana ta samun matsaloli to ba mamaki a cikin tafiyar akwai munafukai kuma shi tsiyarsa munafuki da kake gani ba a gane shi da rigarsa wani lokacin yakan ɗauki hankalin mutane da kasancewansa tare da shi ake sai a ɗauka bai zai yi ba a yi ɓarna da shi ya sullube ya dawo shi ne mutum na farko na yin jaje amma fa da shi aka yi ɓarnar wannan masifa Allah raba mu da ita munafurci to kaga nan annabi ya ja ta gashi ma ya ja to ya ƙi ya tafi yakin tabuka tare da waɗanda suke tare da shi ya tara 'yan rundunarsa wasaklafa ala ali bin abi talib ala ahlihi annabi ya ce kai kuma ali bin abi talib ka kula min da iyalina sai aliyu ya ce saboda uzuri da yake da shi aka ce kula da iyali to kallifu ni ma an nisa'i wasu biyan yadda ya manzan Allah za ka haɗa da mata da yara ina aliyu a haɗa da mata da yara فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي manzo Allah yake cewa kai Aliyu baka so ka zamanto a wajena kamar matsayin annabi Haruna a wajen Musa da yace ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin Musa yace wa Haruna kamaye mini ka jira mini ka kula mini da mutane na lokacin da ya je ganawa da ubangijinsa walamma ja a musa limi kace rabbihi lokacin da ya je ganawa da ubangijinsa baraka wa ta'ala wa wa'adna musa 30 laylatan wa atmamnaha bi ashrin fa tamma miqatu rabbihi 40 layla a lokacin da ya tafi kwana 40 din nan ai annabi haruna ya bari ya bar shi ya kula mai da mutanensa duk da an samu matsala daga baya ya haru na ne fi ƙaumi ya kai haruna ka maye mini a cikin mutane na bayan ya roƙi Allah Allah ya hada shi tare shi ci aini da na barka a cikin iyalina da na barka a cikin yara a madina ai ina nuna ma kamar irin abin da annabi Musa ne ya yi wa Haruna, amma ni babu annabi a bayana, ka duba annabi ya yi wubi ya yi abin nan ya togaciya, saboda kar wani ya ɗauka, o, a, to ashe Aliyu annabi ne, to shi ne ya ce, gaira annahu la nabi a ba'adi, babu annabi a bayana, Wani hadisi na Bukhari ne, kitabul maghazi da Muslim fada'ilus sahaba ya rawaito hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya yarda da shi. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك aka samu wasu mutane cikin musulmi suka ƙi zuwa yakin tabuka amma ba idan suna shakka ba haka kawai dai ba su je ba su nan ba wai dan ba su imani ba ba dan munafukai ba ne ba wai dan suna shakka ba haka kawai dai irin sakaci na dan adam suka ƙi zuwa shine min gairi shak suwaye minhum ka'ab bin malik ɗaya kenan hilal ibn umayya biyu kenan murara ibn rabi'a uku kenan abu khaisama a hudu kenan abu zar al-ghifari na biyar kenan to amma sun malahiqahu abu khaisama to abu zar abu khaisama kai da abu zar suka ga kai annabi ya tafi yaƙi ni kuma ina zaune a garin madina wannan a yakin tabuka ne abin ya faru kenan yanzu mun gane farkon tafiya waɗannan mutane guda biyar ba su bi annabi ba amma min ghairi shakkin ba wai don suna shakka ko akwai munafurci a cikin sha'aninsu ba ne kwata-kwata don kada a sa su a layin munafukai to da abu kaisama da abu zar al-ghifari to sun riski annabi sallallahu alaihi wasallam ووافاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 ألفا من الناس manzo Allah ya je yakin Tabuka a cikin mutane 30 kaga malam dadin ma akwai sojoji ai mutum 30 aka buga aka tafi yakin Tabuka wal khaylu ashratu alaf faras da dawaki guda 10,000 wa aqama biha 20 laylatan yaqsuru as-salah annabi sallallahu alaihi sallama ya tsaya a tabuka kwana ashirin yana jiran ko ta kwana za a buga yaƙi amma duka kwanakin nan ƙasarun sallah yake wannan ya nuna mana kwanakin da annabi ya tabuka kwana ashirin amma na gaya muku ba a yi yaƙin ba ana nan dai ana ta shirye-shirye don a nuna wa abokanan gaba ba tsoronsu ake ji ba kuma idan sun shirya bismillah su fito amma ina sullubewa suke suka tafi sannan wannan dalili ne da yake nuna maka halaccin yin ƙasar sama da kwana hudu da yawa ana tambaya shin mutum zai iya yin ƙasaru sama da kwana hudu sati guda ƙasaru kwana goma ƙasaru kwana sati biyu ƙasaru eh waɗanda suka ce kwana hudu ra'ayinsu ne da fahimtansu suka faɗa amma abin da ya tabbata a cikin hadisi a sunna annabi ya yi ta yin ƙasar a sallah a tafiya sama da kwana hudu ga ɗaya daga ciki a yaƙin tabuka annabi ya yi kwana ashirin yana sallar ƙasar da haka idan tafiya ta kama ka za ka je wani gari in dai sunanka matafiyi kana jin cewa kana kan hanya ne za ka koma gida to za ka yi ta buga ƙasaru ne to ai damun shi matafi ai baya daɗewa duk wanda aka ce matafi ne baya daɗewa dole in ka ga ya tsaya wani uzuri ne ya tsaye da shi to wannan uzurin tafiyan da ya tsaye da kai shine halatta maka ta ƙasaru kuma ba a ce dole sai kwana hudu ba ina fata ana fahimta masu cewa kwana hudu suka ce ai to shi kasaru ai wanda yake bako ne matafi yake kasaru wai kuma a sunna duk bakon da ya wuce kwana uku ai ba bako bane to sai suka yi amfani da wannan cewa tunda an wuce kwana uku ai an wuce sunan bakunta to amma dai aiki ya tabbatar da cewa annabi yana yin kasaru sama da kwana uku wannan yana daga ciki sahabbai ma akwai inda suka yi wata suna kasaru sama da wata guda ma suna yin kasaru Allah sa mu gane طيب um, والخيل أشرف آلاف وأقام بها عشرين ليلة يكسر السلام وهرقل يومئذ بحمص هرقل ألوكة ينا حمص an faɗi inda yake kenan to sai ya ce wa raja abu khaisama ila ahlihi abu khaisama shi kam sai ya koma wajen iyalinsa ba da masiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaman bayan annabi ya tafi tabuka yan kwanaki kai abu khaisama sai ka ce kai bari ka koma jin iyalinka ya koma madina ya tarar da gari ba kowa daman an tafi yaƙi ba kowa ba kowa sai masu uzuri tsofaffin gari yara ƙanana masu tsalle-tsalle da guje-guje da kuma mata inda ya ka tafi yaƙi tuwa abin da za ka tara a gari kenan duk wani matashi mai ƙarfi da wani dattijo mai fawa to baya zama malam ka kwatanta yadda mutanen nan suke musulunci da yadda yau muke muke yin musulunci ka duba bambancin imaninsu da namu yau ka kwatanta a kalla wani aiki ne na addinin Allah aka kawo shi aka ce mu fita mu tafi gaba daya wallahi wasu ba za su je ba wani yana zaune ba zai je ba in kun tafi ma ya ta muku irin abin da ɗan salulu ya yi wa annabi me yasa aka yi wannan saboda lokacin musulunci yana da ƙarfi imani yana da ƙarfi yanzu ko imani ya yi ƙasa tarbiyyar ta lalace son duniya ya mana yawa da neman tara ta kuma ta ƙi taruwa muna santa tana ƙinmu muna nemanta tana gudunmu Allah ya tsoratar da mu ita amma ina to shine bambancin kuma ita tsiyar duniya diyanda diyanda kake santa sai ka rabu da ita wannan dai duniya da kuke gani a kwana a tashi a kwana a tashi a kwana a tashi kamar kwanakinka ne malam aka zuba maka su aka tara maka su duk yawan su gaba daya kullum ka cire ɗaya ka wullar ka cire ɗaya ka wullar ka cire ɗaya ka wullar wata ran da kanka zaka matso da hannunka dan nan nan din ya ƙare kana cira kana cira to kowane dan adam da ka gani kwanakin su yake ta ragewa kuma su kwanakin a iyakance suke da ma a ce kana ragewa ana ƙarawa kana ragewa ana ƙarawa to a iyakance suke ana haifarka ake ƙayyade ma kwanakin da za ka yi kuma Allah bai shawara da kowa ba a lokacin da zai kayyade ma kwanakinka da naka da naka da nawa wani haka kawai Allah ya bashi gajeren kwana ba ciwo ba komai ba wata matsala kawai shi Allah bai so ya dade ba wani kuma Allah ubangiji ya bashi tsakatsaki wani kuma zai dade amma fa duk dadewar su sai ya mutu wani kuma zai dade zai yi dade wanda ya kwammace gwanda ya mutu ya kwammace gwanda ya mutu baya ji baya gani duka bakin ya tsaya kashi a kwanci kashi a zaune amma maganin bashi yana yi ya zama kallon alannas nauyi akan mutane shi dai ba zai je juma'a ba da zai je taron ɗaurin aure ba duk abin da ake ci mai daɗi a duniya shi ban da shi kuma duk abin da ake ɗanɗanawa a ji ɗanɗano a ji daɗi ban da shi amma fa yana raye yasa dan ka roƙi nisan kwana ma in baka roƙi kwanaki masu albarka ba a barka kai ta dadewa ka zama baka da amfani ka tayo mutane kashi a kwance ana kyamarka yanzu laraba mala abin da suke yi da wasu ƙasashe Allah dai sawai duk da hakan din ana ganin kyautatawa ce idan mutum Allah ya jarabe shi da tsohonsa ko mahaifiyarka ta ƙi mutuwa to sai mutum ya je kama mata gidan haya a waje ko ya gina mata gida a waje sai ya nemo 'yan aiki cikin mata irin matanmu tukari sai ya haɗa tsohuwarsa da wannan mai aikin shi a rinka yi mata wanka a rinka sa mata famfas sau uku famfas fa a rinka yi mata abin da aka ga ya dace ta ci wanda likita ya bata dama duk sati za a ɗauke ta a mota a kai ta asibiti ai wannan matar ina jin dirna da ta mutu a ɗan ji daɗi a ce an gode wa Allah an huta wahala musamman ga 'yan duniya ta yanzu haka ake yi idan tsohon ka ya tsoho ba yanda za ka yi sai ka ɗauki wani guri ka kai shi can ba za ma ka ajiye shi a cikin 'ya'yanka ba saboda zai zama maka nauyi kuma matarka ba za ta iya kula da ubanka ba ba lalle 'ya'yanka ma su iya kulawa da kakansu ba ubanka ba wanda yake da gata ne sai a ɗaukan masa dan aiki yana kula da shi wanda ya roɓe ya rakwaɓe gaba ɗaya akwai rakwaɓaɓɓu sun gama zubewa ba ƙafa ba ido komai babu duniyan nan da kake gani wallahi ba ta da daɗi kuma a hankali za ka ga kana raguwa a hankali kana raguwa yanzu ba kana jin samartaka ba kana ƙara shekaru kana raguwa ne me raguwa ƙarfinka yana raguwa kaza ɗinka yana raguwa yanzu yaro zai iya faɗowa daga sama ya faɗo bai karye ba amma kai tsoho kana missing step matakalar benenka kawai za ka yi missing kana dan faduwa sai ga ci ai ai ya samu matsala spinal cord dinsa ai kugun ya riga ya abin nan ana taba wani abu a jikinka sai a ce ai an samu matsala an je maka aikin basir ƙoƙarin cire maka basir gaba ɗaya an kashe maka rabin jikinka ya mutu shi yasa kake gani idan mutum yana da shekaru da yawa ba a son yi masa aiki saboda duk jikin ya mutu ne komai maleji ne ake yi kamar injin nika ne da ya gama mutuwa lallaba shi ake wallahi haka rayuwar take malam to shine kuma aka ce idan mutum ya kai shekaru to shi ma ya rinka lallaba jikinsa duk mai hankali yana lura da abincin da yake ci da kuma shekarun da yake da shi lokacin da kake yaro karami kana cikin ganiyar yarantanka za ka ci komai ka sha komai amma duk lokacin da shekarunka suka kai to sai ka rinka kula musamman ka fara tara iyali da nauyi a kanka ko baka mutu ba idan Allah ya kassare ka wani ciwo ya tsugunar da kai a gida ba ka da bambanci da yara ƙanana masu wasan yara ba za su iya nemo komai ba kai nauyi 'ya'yan nauyi matan nauyi kuma matan yanzu duk wanda ya kassare a gida kaka ga ana son ka ana da ka kassare ba albashi ba aikin yi za ta zo daga baya ta ce gaskiya ita a sauke mata ya za a yi da yara sai a ce sai ta ta yara Allah zai kula da su a raba su wajen gidan wani gidan wani baka mutu ba ana rabon gadon ka me yasa saboda baka da amfani to shine annabi yake cewa a rinka addu'ar fitnatul mahaya wal mamaci kula da lafiyar mu mu kula da duk abin da zai iya cutar da mu ko illata musamman abinci wallahi ina gaya muku yan uwana galiban cututtukan da suke damu mu akan abinci ne duk wanda yake da yawan laulayi a tattare shi ya rike azumi ya gani zai sha mamaki wallahi azumi yana regulating lafiyar mutum ciwon suga abinci ne ciwon hawan jini abinci ne zuciya abinci wane yawanci a cikin abinciccikan da muke ci ne ba su da kyau ba healthy foods muke ci ba mai healthy foods lafiyayyen abinci gwamnatinmu ba ta kulawa akan abincin da za a kawo kasuwanninmu ana sayarwa ba mu da wata hukuma da take kula mana koma akwai sunan hukumar ba ta aikin da ya kamata mutane su ta cin abubuwa ya illata su ai ta sayar da abubuwa expire hatta magani akwai masu yin su na expire na ƙarya a ƙasar nan fa akwai wanda a gidajensu suke buga kafino da panadol da da waye da sauransu maganin ƙarya abinciccika marasa kyau ka zo titi ka ga kudaje suna bin tattasai da tumatur da mai haka za a ɗauka auna maka abin nan ka je kawai matar da bata da tsari ta je ta zuba ma ka ta fama kana cin abinci a ce ka kwana kana gudawa ga magunguna da ake sayarwa ba ka'ida ina gaya muku wato wasu abubuwan da suke kawo mana mutuwa ne a cikin mu ba sani ba ka je ka sai abinci mara kyau an dafa maka man ma da za a baka din ka san kansa kana da wata na'ura da ake gwada lafiyar ma shi cuta ba za ta shiga ba ba mu da wannan waye zai mana wannan tsarin ba mu da shi magunguna kuwa na banza da masu maganin gargajiya ba da ilimi ba haka kurin mutum zai sa katuwar lasifika a motarsa ita bayani wallahi ya yanko itace ka za a ce magani magani ɗaya ka je an lissafa cuta goma sha uku kana magana ta haba duk yana yi ai karbi gani idan bai yi ba ka zo in dawo maka da kuɗinka kuma gari yake ya to yaushe ka sayi maganin ɗari biyar tsakaninka da shi watakila ka kashe dubu uku bai yi ba ka sake kashe wata dubu uku ka dawo mai da maganin ba hankali a ciki to babu wata hukuma hatta masu sai da magunguna a kemis kemis din mutum nawa ne je karanta harkar magani mutum nawa ne haka kawai fa zaka zo kana la ciwon jiki nake sai ce tsaya tsaya tsaya sai ya buga can ya dauko maka ya hada ma a lokaci guda ɗaya mai kemis sai hada maka magani kwaya biyar ba yi test ba bai yi komai ba a ka'ida ba a iya gane ciwo kaza me yake damun mutum a ka'ida ta lafiya sai an je an gwada jininka an tabbatar me yake damunka wani an ce za a ce sai ce kada Allah karbu da wani wani test ka bani magani kawai wallahi malam waɗannan suna cikin abubuwan da suke kashe mu kaji wani ya faɗi ya mutu wani ya mutu ai ta mamaki mautan babu ka'idar rayuwa kwata-kwata banda haɗurruka na mota da ake wani ya haɗari ya mutu wani ya yana cikin tafiya yana danna waya ya yi kan tirela ta nike shi wani ya yi mugun obatikin ya shiga da mutane bus guda duk kowa ya mutu gwamnati ta bar hanya ba ta gyara ba an bar rijiyoyi akan hanya yanzu kun san rijiyoyi ne akan hanya rijiya akan hanya ba wai rami ba rijiya in ka fada wani rami wallahi ba ka fita ba dole ne ma kawai motar ta faɗi taya ta fashe ka taka birki mota ce ta kulikulin kubura da kai kafin aje ta watsar da guda uku guda biyu kuma ta kone da su a ciki haka ake ta mutuwa accident malam ga sunan dai abubuwa ba a cewa komai hawan jini ne ciwon suga ciwon zuciya ciwon koda ne wani ya kamu da kaza malaria kuwa ba ciwon da yake kashe mutane ma irin malaria sauran nan asibitocin nan dan ba za su ji tsoron Allah ba ne da za su rinka ba da alisafe kowace rana mutum nawa suke mutuwa saboda ciwon malaria asibitin kaza asibitin kaza za ka sha mamaki amma da gangan aka iya a magance malaria saboda kun yawa ana so a rage ku amma wallahi akwai kasashen da mun fi su arziki ba malaria sauro ko kwaya ɗaya babu za ka iya fitowa a fili ka yi kwanciyarka ga ruwan ga komai amma babu sauro amma mu Najeriya har yanzu ba iya koran malaria ba duka waɗannan wasu abubuwa ne wato akwai bayanai Allah dai mana afuwa kawai kai wannan ƙasar kai za ka samu wa kanka lafiya kai duk wanda ya tashi a Najeriya shi zai nema wa kansa lafiya wanda hakkin gwamnati ne su nema maka duk ɗan ƙasa a sama masa yadda zai samu lafiya kyauta kai za ka sama wa kanka ilimi da na yayanka kai za ka sama wa kanka security kai za ka sama wa kanka wutar lantarki ruwan da za ka sha kowa shi yake nema wa kansa ruwa mai kyau da zai sha kai za ka sama wa kanka kai za ka sama akwai abubuwa na larura yanzu ina jin an kusa sai an fara karo-karo watakila ana yin hanyoyi ma da za a wuce wallahi dai yanzu ana yin unguwa unguwa su yi titi a unguwa su hada kuɗi su waɗannan abubuwan dukkan abubuwa ne na bakin ciki da yake kashe mutane ita mutuwa to wai meye mai daɗi a cikin wannan duniyar da zai hana ka bi Allah ka gaya mu abu mai daɗin kasuwa kai ba ɗan kasuwa bane kai ɗan wahala ne ake wallahi wahala ake wallahi wallahi kana wahala dai a lokacin da ba 'yan kasuwa kan za a ce ɗan kasuwa ne kai amma ka je ka ga inda ake kasuwa ka je ka ga inda ake kasuwa ta gaske kasuwa da take maganin talauci take inganta ƙasa ta inganta 'yan ƙasa ta ciyar da al'umma gaba kasuwar bashi kasuwar talauci kasuwar bakin ciki kasuwar kaza jami'in tsaro Allah Allah yake ka kawo kayan kai kama ya riƙe ya karya ka na sha fada karatu duk ɗan Najeriya da bai bi Allah ba wallahi asara ƙasan mu ce haka muka tashi haka muke rayuwa amma zaman lafiyar mu mai ta maleji a cikin murabin Allah haka muke ta mutuwa wani ya faɗi ya mutu Allah ya ji kansa mun yi kuka mun manta wani ma ya faɗi ya mutu muna ta tafiya muna ta tafiya muna ta mutuwa bari ku ji rayuwar da Abu Zar Al-Ghifari yayi abun tausayi bawan Allah Allah ya mana afuwa abu sama shi wannan bawa Allah sai koma gida wajen iyalinsa bayan annabi ya tafi tabuk a yaman da yaje sai ya ce fawajada fawajada mar'ataini lahu fi arishaini lahuma fi ha'itin ya samu matansa kyawawa guda biyu a rumfunan su a wani kewaye shine ha'it sun yi kwalliya wa qad rashad kullu wahidatin minhuma arishaha kowace ta gyara gadanta ta yi kwalliya ta yi tsafta ta yi komai mijinta baya nan yau ya dawo barna dadlahu fihima an sa masa ruwan sanyi a ƙarƙashin kowane gado daman su mata 'yan wannan ne aikin su kenan ka kawo kuɗi su kuma su kashe kuɗin kai nemowa za ka yi su kuma kashewa an gyara masa gado an sa masa ruwan sanyi kar ku manta a lokacin da annabi ya tafi yakin tabuka ana cikin tsananin bala'in zafin rana yau ga abu khaisama ya dawo shi kuma annabi yana daji yana cikin zafin rana shi kuma ya dawo matarsa ta gyara masa gado da shimfiɗa da komai da inuwa sannan da ruwan sanyi tofa wa hayya lahu fihi ta'aman ga abinci an shirya masa kuma kowace ta yi falamma dakhala qama ala babil arishi fa nazara ila ila al mar'atayn wa ma sana'ata lahu yana shiga gidan ko wannan kango ko wannan guri sai ya tsaya a kofar wannan rumfa shine al arish ya tsaya ya gani irin abin da kowace mace ta aikata faƙala sai abu khaisama sai ya ce rasulullahi fi zahi wal rihi wal harri yanzu manzon Allah fi zahi in an ce zahi a larabci duddu zil kishiyar inuwa inda ba inda ba inuwa ba shine zahi ana iya samun wuri ba cikin rana ba kuma ba cikin inuwa ba ana iya ce da shi zahi manzan Allah yana cikin iska guguwa ga tsananin zafi ga rana annabi ya tafi yakin tabuka wa abu khaisama tafi zillin baridin wa ta'amin muhayya abu khaisama ya zo yana cikin inuwa mai sanyi ga ruwa mai sanyi ga abinci muhayya wanda aka shirya masa anya wa mar'atun hasna' da kuma kyakkyawar mace ma haza bin nasar ya ce wannan ba adalci ba ne wa ya gaya shi ya gaya wa kansa da kansa kai da kanka ya kamata ka gaya wa kanka gaskiya musulmi suna can matsalaci suna sallah asuba'i ana ta karatu da sallah asuba kowa ya fita da sanyi ko da kaza da kaza da kaza kai kuma kana kwance ka rufe kofa kana ji ana sallah kana cikin barko kuma in ka fito ka ce Allah ba mu aljanna anya baka yaudari kanka ba duk mutanen kirki sun tafi suna neman lahira kai ka tafi kana sharholiya masu sallah na sallah masu azumin nafila na yin azumin nafila masu sadaka na yin sadaka masu karatu suna karatu masu zikiri na zikiri kowa yana neman hanyar da zai samu Allah kai kuma ka kama sharholiya kai ne shaye-shaye kai ne shaidanci da iskanci da rashin kirki kai ne cin haram kai ne zina kai ne luwaɗi kai ne sata kai ne zalunci kai ne cuta kai ne handama kai ne yaudara kai ne kai ne kai ne anya kayi wa kanka adalci abu kai sama ce gaskiya wannan ba adalci bane wallahi la adkhulu arisha wa'idatin minkuma wallahi ba zan shiga rumfar kowane ɗaya daga cikin ku ba ya ko mata na hatta alhaka bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai na riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai daga nan imani ya soke shi ya hakura ruwan da bai sha ba kenan gadan da bai zauna ba inuwan da bai shiga ba kenan gurin da bai zauna ba kenan yace wallahi annabi yana waje ni wallahi ba zan zo gidan zauna ba ni wa kawai sai kama hanya ce wallahi sai na tafi zan tafi tabuka duk nisan tabuka sai na iso inda annabi yake thumma qaddama nadihahu fartahala ya matso da raƙuminsa shine madih ya matso da raƙuminsa ya dora masa sirri ya zabure shi yace hayya ila tabuka tafi tabuka thumma kharaja fi talabi rasulillah ya fita yana ta neman annabi mala hanyar ma ba sanin ta ba dabaru yake ta yana ta hikima yana tabi yana neman shi kawai yana so ya gan shi yau yana tare da annabi hatta adraka hu hina nazala tabo sai gashi ya riski annabi annabi ya sauka a tabuka shi kuma abokai sama ya je tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad kana adraka abokai sama ta umair bin wahab fi tariq ashe abokai sama lokacin da yake tafiya akwai wani mai suna umair bin wahab ya riske shi a hanya sun hadu shi din ma yatlubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fatarafaqa yana nema annabi kai ina zaka je annabi nake nema kai fa ina zaka je ni ma annabi nake nema ya rahman shikenan suka zama abokanai suka kama hanya tafiya hatta idza danaw min tabuka har sai da suka isa kusowa suka isa kusa da tabuka qala lahu abu khaisama sai abu khaisama ya ce wa abokin sannan umair bin wahab inna li zamban fala alayka an tatakhallafa anni hatta atiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fafa'ala ya ce ina son shaida maka ya kai abokina ni fa wallahi na yi laifi don Allah kada ka banni in tafi ni kadai in je in samu annabi ne kadai ka bari sai mun je gurin annabi na yi laifi an tafi yaƙi ban tafi ba na makara annabi ya tafi ban tafi ba suna cikin zafin rana iyalaina sun shirya min abin jin daɗi da morewa alhali bayan Allah suna waje ya ce ba komai mu tafi tare hatta idza dana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai da suka kusa da annabi sun iso tabuka amma ba su zo gurin annabi ba faƙala na sai mutane suka ce hada rakibun ala tariqi muqbilun ko mudillun amma muqbilun ne kamar yadda na gani a nuska ga wani matafi yana cikin hanya gashi ya fuskanto ka rubuta muqbil a maimakon mudil in mudil din ne ma zaka iya fassara ka ce gashi nan dai ya dan bata a hanya idan mun ce mudil ne ga wani matafi yana kan abun hawa alamu yana nuna ya bata ne a'a ga wani matafiyi yana tafiya akan abun hawa ya fuskanto ka san me ya faru malam a shi malam abu khaisaman nan yana ran annabi wallahi malam Allah ya taimaki mutumin nan kurin da aka zo sai annabi ya rinka tuno ina abu khaisama malam yau mutumin nan da ya koma ya je gadajen nan da matansa suka shirya masa da ruwan sanyin nan ai da an samu matsala kyau kawai ana hango mutumin akan abun hawa din sai annabi ya ce kun aba kaitama kai wannan bawan Allah kasance abu kaitama kaman ka ce Allah ya sa abu kaitama ne wannan qalu ya rasulullah huwa wallahi abu kaitama sai sahabbai suka ce ya rasulullah wallahi abu kaitama ne daga nan malamai suke cewa duk abin da mutum ya tabbatar daidai ne ba laifin iya rantsuwa a kansa wallahi abu kaza ne wannan ba kuskure bane ba laifi bane amma fa in ka tabbatar me yasa suka rantsuwa litakit dan karfafa zance huwa wallahi abu kaisa mata falamma anaha akbala ko anaha wa sallama ala rasulullah yayin da ya durkusar da dabbarsa ya fuskanto sai ya zo yi wa manzan Allah sallama kaga ashe mai manzan Allah mai ake masa sallama ana musafaha da shi ana gaisawa da shi ba kwanciya ake yi ba na zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ake masa duk girman malami duk darajar malami duk ɗaukakan malami ko wani waliyi ko wani shehi abinda Allah ya bashi dama yi wa mabiyansa shine in sun zo su yi mai sallama assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam hadi hiya sunna sannan ka miƙa hannunka a gaisa da amma ba wai mutum ana ana sallama yana kuna lafiya kuna lafiya kuna lafiya ni wallahi ko ni ban sani ba amin ni ban sani ba menene abin kyama dan na ƙasa da kai ya maka sallama ya baka hannu kun gaisa baka san ba hadisin da annabi ya ce duk musulmi da musulmi in suka hannunsu guda hada hannu guda biyu kafin su rabu Allah ya fi musu zunubin su yanzu akwai wani dan adam da yake da tudu irin tudun annabi akwai wani wanda yake da matsayi irin na manzan Allah akwai wani wanda yake da daraja irin ta manzan Allah akwai wani basarake mai sarauta irin na annabi to amma mun bar gargajiya ta shiga cikin al'amuran mu me a ciki kisa duk wayayyu duk wanda yake ya waye ko a gidansa musafa yake da yaransa assalamu alaikum assalamu alaikum me a ciki darajar ka tana nan matsayin ka yana nan ku daina barin al'ada tana hana ku addini ba ka da wani dalili na kin gaisawa da wani ba ka da shi cewa aka yi babba ya fara miƙa wa ƙarami in an baka ka karɓa ka tuno da wannan sunnar annabi alaihi salatu wassalam manzo Allah ya masa sallama yi wa annabi sallama annabi mai da mai sallama wa akhbarahu khabaran ya bashi labarin sa kaji kaji abin da ya faru bai boye komai ba kar ku manta dazu an ce min gairi shakkin sun ki zuwa yakin ne ba dan suna shakka akan wajibcin yaki akan su ba da haka ya gaya masa gaskiya faƙala lahu khairan wa da'a lahu annabi ya gaya masa alheri kuma ya masa ma'addu'a annabi kenan mai haƙuri ana yi masa bayani yace ba komai shiga cikin sojojin yaki wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina marra bil hijri bi diyar samuda al hijr da aka ce suratul hijr wa laqad kazzaba ashabul hijr mursalin ana nufin diyar samud me diyar samud gidan samudawa suwaye samudawa mutanen wani annabi ne salih ko wa ila samuda akhahum saliha to wannan gidajen samudawa din alhijir yana nan a tarihi har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu wuraren suna nan to bari ku ji saboda sun saba wa Allah sun keta dokar Allah sun ci mutuncin annabi salihu sun soke taguwar Allah ناقة الله وسقياها فكذبوه فعكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها wurin da aka yi fa damdama din nan aka halakar da su samudawa mutane ne babu lokaci amma wata mai tarihin su wata irin halitta ne babba mai girma shi yasa aka wani kamar ba samude rusheshen mutane mutum ne ba samude in ya zauna a nan fa da kansa in ya bugi filan nan sai ta zube ƙarfi ne da su da girma ba ruwansu da diga ko na abin tono da hannu suke tono in zai tona ƙasa ko da farce zai iya tonawa dutse haka fas fas fas da hannu suke sare dutse manyan duwatsu yanhituna aljibala buyuta farihin annabi da ya zo wucewa ta wajen waɗannan mutane sai ya ce ga doka la tashrabu min ma'iha ولا تتوضؤوا منها وما كان من أجين فعلفوه الإبلة karku yadda ku sha ruwan gidan mutanen samuda nan wannan ƙauye wannan daji wannan guri wannan surrounding din duk wannan gurin gaba ɗaya diyaru samud ne wuraren samudawa ne kufai kufai ne na gidajensu kar ku sha ruwan rijiyar samudawa kar ku ci abinci da kuka samu kwata-kwata kai ko alwala bai halatta ku yi da wannan ruwan ba na samudawa gari da kuka samu kaf ku ci ku ba wa raƙuman ku kawai amma ɗan adam kai ya ci kuma annabi ya ce kada ɗayan ku ya yadda ya fito ya je wani wuri da sunan kama ruwa ko wani abu shi shi kadai a nan gurin face sai ya tashi ɗan uwansa ya raka shi wala ya khurujanna minkum ko ahadun minkum illa wa ma'ahu sahibun lahu kar wanda ya fita shi kadai a diyaru zamut akwai matsaloli a wurin nan fa fa'alu suka aikata sai wasu mutane guda biyu daga bani sa'ida su kan basu ji abin da annabi ya faɗa ba basu aikata ba illa rajulaini min bani sa'idata sai mutum biyu cikin bani sa'ida kharaja ahaduhuma li hajatihi ɗayan su matsin rayuwa na tsuguno ya kama shi haja bukatar tsuguno ta kama shi sai ya fita wa kharaja al-akharu fi talabi ba'irihi eh kuma raƙumin sai duba ya ga bai gani ba shi ma ya fita shi kadai malam bari ka duba ka ji abin da yake nuna maka annabi gaskiya ne wallahi وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وعي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى بايا تكر وندي في دشي كده ba? a wancan kaga mai fitar da shi tsuguno maimakon ya ce wani ya zo ya raka shi fitsari ashe kaga zo ka raka ni fitsari dinnan shi ma da yana da asali ko ba ka bane matsorata masu cewa a raka su fitsari ko ba ka bane ba wai wani mai gida ne wai zai fita fitsari sai tashi matarsa hajiya hajiya da Allah zo ki raka ni kewaye subhanallah mai gida a raka shi fitsari ya je ya shiga matar tana waje tana jira Allah ya sauwaƙe wannan wanda ka cire hular da babbar rigan ka bata kawai kai kuma ka daura zanin ka da dan kwali a gidan ka zauna ya fi maka bai nemi abokin tafiya ba shi kuma raƙumin sa ya bace masa bai neme shi ba wallahi malam Allah da ikon sa wa kuni alladhi kharaja li hajatihi ala madhhabi wanda yazo ya tafi zuwa tsuguno dan biyan bukatarsa akan hanyarsa aka shaƙe shi shi kan take aka bugar da shi a wannan lokacin in an ce khana wato shaƙe makogoro asrul halq kawai bai ga kowa ba sai ya ji an murɗe masa makogoransa wa hamalatir rihu talibal ba'iri hatta alqahu alqathu fi jabalin tayyin mutumin nan da ya fita neman raƙuminsa shi kuma kawai sai ga wata iska ta zo ta ɗauke shi cancakankat ta ɗebe shi gaba ɗaya ta yi sama da shi ba ta ajiye shi ba sai akan wani dutse da ake cewa jabalin tayyin ta wullar da shi a wurin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهكم annabi ya ce ban hana ku ba ban ce kar wanda ya fita shi kadai ba akwai wata hikima ta annabta da Allah ya sanar da shi da a ce ɗayan ya fita da abokinsa akwai wani abu da aka shirya Allah zai ba su kariya yasa ko tafiya ce manzo Allah ya ce kada ɗayan ku ya shirya yayi tafiya shi shi kadai tafiya in za ka buga ko da mota ko wani abu haka kurin dan gadara kana da lafiya kana da kaza ɗauki abokin tafiya kai ɗaya a cikin mota kurin kai ta tura wuta akan karfe kana tafiya kuskure ne a nemi ko yaro ne kuna hira da shi a nemi wani abokinka a ɗauki ɗaya daga cikin iyalanka a tsaya a hanya zariya ka ɗauki fasinja ɗaya in ka yarda da shi ku tafi kuna hira da shi ya fi saboda akwai matsaloli akwai lokacin da wallahi za ka buƙaci taimakon wani in mutuwa ce ta zo ajalinka a lokacin ba mamaki shi abokin tafiyar ka shi kuma lokacin Allah ya rubuta zai mutu ba Allah na kalli a samu sauki ya bada labarin mutuwa kayi in wani bala'i za ka fada watakila kai kadai kaddara Allah ya ɗorawa to sai Allah ya kubutar da ɗayan shi kuma ya zo ba da labari akan ka ita sunna in an ce abi sunna binta shine zaman lafiya a duniyar jama'a abinda zai ce make ka ka zauna lafiya yace alam ana kuma ko alam an hakum ban ana ku ba summa da'a lil ladhi khuliqa fa shufiya sai annabi ya daga hannu ya hakuri yace ya Allah ka warkar da wanda aka shaƙe wa ogoro fa shufiya take i warke وأعدت الآخر الطيء لرسول الله حين قدم المدينة mutanen garin suka ɗauko wannan bawan Allah da aka kai shi can wannan guri aka wullar da shi ‘yan garin suka gane wannan sabon annabi ne lokacin da annabi sai da annabi ya dawo madina suka zo suka ce ga wannan gashi mun kawo maka kayanka can muka tsince shi iska ta wullar da shi yanzu dan Allah karam kalla wannan sun saba wa sunna akan fa bukatunsu ne na larura Allah bai bar su ba to yaya mutumin da ya mai da gaba ɗaya rayuwarsa shi sunnan ma yake yaƙa kai kullum gabar ka sunna annabi kai fada da ahlus sunna kai kiyayya da ahlus sunna kai gaba da sunna in an yi abu annabi yayi kai ta sai kai suka kawai dan mutum haushinsa kake ji dan ya ce zai bi annabi kawai kai ba kasuwanci kuka hada ba ba aure kuka zo nema ya kada kai ba ba jam'iyyar siyasa ta shiga tsakanin ku ba ba komai ba ka san me raba ku shi ya ce shi ahlu sunna ne kai kuma ka ce kai dan bid'a ne kullum ka kama gaba da shi kana ta faɗa to yaya za a yi mai saba wa annabi ya zauna lafiya falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim yalla yalla mu je mu je mu nemi wajen kwana qala az-zuhri lamma marra bil hijri sajja sawbahu ala wajhi yayin da manzo Allah ya zo wuciya ta wannan hijir samud din sai annabi ya lullube kansa da suturarsa wannan wuri da yace kar ku sha ruwan wurin kar ku yi alwala kada ku ba da dabbobin ku kada ku ci garin su ku ba dabbobin ku kar ɗaya ya fita shi shi kadai sai su su biyu annabi shi kansa da ya zo wallahi sai da ya lullube kansa a fuskarsa wastahassa rahilatahu ya zaburar da abar hawar samana ta yi sauri ta wuce saboda ba a so a daɗe a wurin sun maƙala la tadkhulu buyutan ladina zalamu anfusahum illa wa antum baquna khawfan an yusibakum ma asabahum annabi ya ce kar ku yadda ku shiga gidajen waɗanda suka zalunci kawukan su ne suwa su ne samudawa kar ku shiga gidajen su ko da kun ga ginin gidajen kar ku shiga kuma in in kun zo wucewa ku rinka kuka illa wa antum bakuna sunnar wuce wannan gurin ku rinka fashewa da kuka me yasa kuna gaya wa Allah mu fa muna jin tsoron kada ka dora mana abin da ka dora wa waɗannan mutane Allahu akbar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su yi a riwayar Imam Ahmad a a riwayar a ibn umar Allah ya kara masa yadda Allah ya da su gaba daya wa fi sahihi annahu amara bi ihraqil ma'i wa an yastasqu min al-bi'r allati kanat tariduha an-naqatu aw ta riwaya annabi ya ce ruwan da aka ɗebo a zubar da shi gaba daya yace ga wata rijiya can da taguwar salihu taguwar annabi salihu da Allah ce naqatallahi wa suqiyaha har lokacin annabi rijiyar tana nan yace wannan kam tunda taguwar Allah ne ku je ku sha ruwa a ciki haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko da haka riwaya ta ce wa qala ibn ishaq wa asbaha an-nasu la ma alahum mutane suka wayi gari babu ruwan sha ba ruwa fa shakau dalika ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka je gurin annabi suka ce ya rasulullahi ba ruwa Allahu akbar فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل الله اليه sahaba annabi ya daga hannu yayi addu'a sai gashi Allah ya turo mai da girgije da hadiri malam yanzu a cikin karatun nan na yau bauga abubuwa da Allah yake ta nuna cewa annabi annabi mani manzo bane daga Allah daga yin addu'a sai ga sama kawai ta fara yin hadiri fa amtarat hattar tawaw ko hattar tawu muhtamalu hajatahum min al-ma' ruwa ya yi ta zuba ya yi ta zuba suka sha ruwa suka ƙoshi dabbobin suka sha ruwa suka ƙoshi kai har sai da suka yi gudunar ruwa suka tafi da shi haka riwaya ta zo kamar da imamu bazzar ya to da imamu tabarani thumma madar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma maja'ala madar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faja'ala yatakhallafu anhu rajul fa yaquluna takhallafa fulanun fa yaqulu da'uhu fa in yaku fihi khairun fa sayalhaquhu Allahu bikum mutane wannan Allah ya kama yana tafiya kawai sai a samu wannan ya sullube ya gudu wannan ya sullube ya gudu a'a sai aka fara cewa wane ma fa ya gudu wane ma ya gudu duk munafikan ciki sai da suka gudu annabi ya ce ku rabu da su kar ku waiwaita kar ku damu duk wanda yake akwai alheri a tattare da shi insha Allah Allah zai isan mana ya hado mana da shi fa sai ilaikum Allahu bikum irin su Abu Khaisama da irin su Abu Dhar ghaira zalik wa in yaku ghairu dalika faqad ara ahkumullahu minhu idan ba alheri da tare da shi to me zai bi ku Allah ya hutar da ku me sharri ya bi ku me amfani me sharri ya bi ku daka jama'a duk wanda aka zo ana tafiya ta gaskiya sai ya sullube ya ce ya fita shikenan ku ba kun yadda da tafiyar ku ba ba kun yadda kuna kan sunna kuna kan gaskiya ba shikenan dan wani ya tafi ku bar shi in yana da alheri a tattare da shi zai dawo idan ba alheri ba ne to me damuwar ku Allah ya hutar da ku ya koma can bai isa ya hana abin da za a yi ba ina fata ana fahimta to abu na ƙarshe sai magana abu zar insha Allah shi kuma sati mai zuwa za mu ji abin da ya faru abu zar ya kama hanya yana dawowa yana sauri ka duba duba alheri ai ka san abu zar ai ka san baya cikin munafukai ai malam bai iya zama ba duk da yana daga cikin wanda basu yakin tabukan ba amma ya gagara zama ya taho yayi tafiya yayi tafiya malam raqumin sai ya ga cewa kawai raqumin yana masa saibi da sanda ka san me yayi sai ya sauka daga kan raqumin ya cire kayan da yake kan raqumin ya goya a gadon bayan sa ya fi raqumin sauri ya kama ya ce bari ni gurin annabi zan tafi Abu Dharr al-Ghifari insha Allah sati mai zuwa za mu yi bayani akan kissarsa da abin da ya faru gare shi abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe afuwar Allah muke nema da rangwamen sa ya samu cika da imani wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa